الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da uku ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 27 ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na shekara ta 2012 ko wannan shine kasar na sha biyu daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah wallafar babban malami Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani rahmatullahi alayhi idan jama'an musulmi ba su manta ba a cikin kasar ɗin da ya gabata na sha ɗaya har mun fara shiga ma yajibu ala aqaribil mayyit bayan da muka shiga ainihin wato wannan babu muka fara karatu a kan shi sai ainihin lokaci ya ƙure mana sannan muka zo muka yi kasar na sha uku wanda kasar na sha uku gaskiyar lamari abin da ya faru an fara daga ƙasan wannan shafi inda yake cewa sabra ala wafatil auladi lahu ajrun azim wa qad jaa fi zalika ahadith kathira adhkuru ba'daha to an samu matsala dangane da rikodin na kasadin bidiyo shi yasa wannan shi ne kasar na sha uku na insha Allahu ta'ala mai yiwa za a ga an yi gamin gambiza kasar na sha uku na bidiyo zai yi bambanci da na ainihin wato sha uku na ainihin audio ko kuma duka mu bar su gaba ɗaya duk wannan mai iya yiwa ne insha Allah shi yasa nake waɗannan bayanai saboda tsari na ainihin ajiya wato documentation malam ya ce alfaslul khamis fasli na biyar ma yajibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suke wajaba akan dangin mamaci mana yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran ɗan uwanku musulmi to akwai wasu abubuwa waɗanda suke wajibi ne ku yi wa wannan ɗan uwa naku المسألة التاسعة عشر ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران ولكن مسألة تجين شاترة أيام دلابار رسول يمتن قوة يكي وسدن جناشي فينا وجب جلوسي في الأمر بلادي al'ayyar abu na farko da yake wajibi in ka ji labarin cewa mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ko tsaninka ko wanka ko wani ɗan uwanka as-sabr war rida bil qadr haƙuri da yarda da ainihin ƙaddara Allah domin ita mutuwa na daga cikin ƙaddara da Allah wato tsari na Allah kuma babu wanda zai mutu sai ajalin shi yayi kamar yadda babu wanda zai mutu sai da sanin Allah kuma cikin tsarin Allah shi ne ƙaddara ɗin. Da ƙauli ta'ala saboda maganar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa, Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah maɗaukakin sarki ke cewa za mu jarabce ku wato za mu ɗan gwada ku da wani ɗan tsoro da kuma ainihin naƙasa dukiya sannan da rayuka da kuma ainihin wato ‘ya'yan itatuwa ƙarawa ba ma'ana Allah madaukakin sarki yana cewa zai jarabta bayan shi ko kuma zai jarabe shi ta hanyar ɗora musu yunwa da asarar dukiya da asarar rayuka da ainihin wato asarar 'ya'yan itatuwa wannan na daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai jarabci kowa da shi ko dai jarabce ka da yunwa ya jarabci wani da rashin wata dukiya tashi ya jarabci wani da rashin wani ɗan uwa nashi wani kuma Allah ya ɗora musu jarabawa ta hanyar amfanin gona abin da Allah yake nema akan kowane bawa shine as-sabru haƙuri sai yake ya bashiru sabirin na ka yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma Allah madaukakin sarki yake kaga waɗannan to akwai gaisuwoyi da kuma rahma daga Allah maɗaukacin sarki wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu wannan aya ita ce ta ɗari da hamsin da biyar zuwa ɗari da hamsin da bakwai a cikin suratul baqara wato ayoyi guda biyu ne a haɗe wannan na ɗaya daga cikin dalilai na ƙur'ani waɗanda suke wajabta haƙuri a duk lokacin da aka samu ainihin rasuwa ko asarar dukiya ko aka samu asara ta ainihin wato wasu rayuka ko kuma asara ta abin da ya shafi amfanin gona sai kuma ya ce wani hadisi anas bin malik radiyallahu anhu qal haka kuma har yau saboda hadisin anas dan malik Allah ya tsara mishi yarda anas ya ce مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce wata mace a wurin wani kabari tana kuka fa qala laha taqillaha wasbiri yace da ita ki ji tsoron Allah ki haƙuri fa qalat ilayka anni sai ta ce ka cika da ni fa innaka lam tusabbi musibati masifar da ta same ni dan ba ta same ka bane قال أنا سيتي ولم تعرفه بتسمى زن الله بني صلى الله عليه وآله وسلم سيسا تفدى مسيما بكر مدنا فقيل لها سيأتي رئيسة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمن تشين من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذها مثل الموت ستجد مرت متو فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابي sai ta je ƙofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ba ta samu duk wasu wato ba ta samu masu jiran ƙofa ba ba ta samu ainihin masu gadi ba mana ƙofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama free yake babu wani ainihin wanda zai tare ta in ka zo shiga kai amma bari mana tanjili a nan wannan ba zai zama hujja gare ka a yanzu in wani ya sa mai gadi a gidan shi ko makamantan haka ba ba don kuma ba saboda yadda hali ya juya yanzu dai waɗannan abubuwan da sai mun tsawaita ba ɗan najeriya zai iya fahimta ƙarara a waɗannan halayen yanzu ba sai mun tsawaita ba almajirai ko ɗalibai na ahli sunna masu zafin kai duk za su iya fahimtar waɗannan abubuwan don a shekarun baya lokacin da muke bayanan waɗannan abubuwan an sami ɗaliban da suke cewa a ai bid'a ne tun da gashi annabi bai ba a ba duk abin da annabi bai ba ne sai matsala ita ce ya hana wani abu ne wannan wanda bukata ce take kawo hatta ita kanta kofa sanya kyaure bukata ce take kawo an ba ka da bukata in ka fara inda za ka shiga ka fita shi kenan sai ka bari bukata ce take kawo bukata ce take kawo window bukata take kawo labule in baka da bukata sai ka bari bukata take kawo gado in baka da bukata sai ka jefar da katifa bukata take kawo katifa in baka da bukata sai ka kwanta a kan tabarma na fata an gane to waɗannan abubuwa na daga cikin wasu al'amura waɗanda kamar da kullum yake faɗi idan ba ka yi zurfi a cikin ilimin usul ba ba ka iya zama ainihin mutabassir ba ka zama mai basira متيقن باكا إيا فتاكياكا إيا جانيو ابن أبي زيد من القيرواني برسالة كما يبدو سكتي ذاكي يكي أجواء أوفر جدن شكودا نسا فاكا تنش إمام مالي جاء حكا نسي يكي بهلا sai ce amma da imam malik yana nan a duniya a yanzu shi ma da ya aji yana aji da misali da misali yake ajewa sai ka ce mishi malik ya haka kana cewa kana koyi da malik ya ce a malik bai yi ba sai ce amma ina gaya muku da malik ya kawo wannan zamanin yanzu yana maganin shekara dubu ɗaya ke wannan risala shekara shi dubu ɗaya da yan shekaru da rasu yace da maliku ya kawo wannan zamanin to da shi zaki zai aje a kofar gidan shi sai da haka su kiyaye ire-iren waɗannan abubuwan buƙatu ne suke kawo su a lokacin da muke ta faɗakar da waɗannan abubuwan musamman ƴan uwanmu ahli sunna daga Kano sai suka ta sukan mu akan haka ana kashe babban malamin cikin sai suka kirkiro da abin da duk ya wuce wanda mu muke tunani in za su in mutum zai shiga masallaci sai an caje shi in aka shiga kuma sai an sake duban kowa sannan a sa sakata a sa kwaɗo a kulle a ba ladan mabuɗi ya sa aljihu muka ce ku kawo hadisi a kan haka aka ce hali ne ya hukunta muka ce to lokacin da muke gaya muku da na fata an gane lokacin an gayyace mu wa'azi ba mu da ko kwabo sai mu ce to shikenan kai da ka gayyace mu kawo mana kuɗin da za mu hau mota mu je ya ka biya gaya musu suka ce muna neman kuɗi da wa'azi kaji wanda za a gayyace shi wa'azi sakwato an kawo naira dubu ɗaya an ba shi shi ne yana neman kuɗi saboda kuɗin motar naira ɗari uku zai bar wani abu a gida ya riƙe wani abu ya ci abinci a hanya ya ainihin hau mota ya tafi ya isa da naira hamsin aljihu wai shi ne yana neman kuɗi sai suka yi ta surutu suka yi ta surutu suka yi ta surutu ana nan ran da ɗaya daga cikin su ya fara zama za a fara gayyata shi wa'azi shi kuma sai ce sai an ma zo da mota tukuna an ɗauke shi wato matsaloli na da'awa shi yasa nake fatan duk wanda yake saurare na yanzu ya koma ya saurari wani kasar da na na sanya mishi da'awa aikin Allah a ciki na yi bayani game da sirrorin da'awa ita da'awa to kamar makaranta ce yanzu da muka buɗe ba za ka iya tsara yadda za ta kasance a tebur kuma wannan tsarin ya tafi da in ka zo ka fara sai ka ga al'amura sun canza kamar tafiya ce in kana zaton kuɗin mota zai zama naira ɗari bakwai sai ka buga naira ɗari bakwai aljihu ka yi kuskure kana zuwa sai a ce maka na'am kuɗin motar naira ɗari bakwai ne sai ka kawo ka baya da me za ka sha ruwa an nan tafi sai mota ta lalace a hanya direba kuma ya riga ya bar masu kamfanin mota kuɗi a tasha dole ka zauna nan kai kwana uku ko wata ɗaya har sai an gyara mota in ba haka ba fa sai ka ƙarasa da ƙafa to sai aka ce maka kuɗin mota naira ɗari bakwai ne amma in za ka tafi esa dubu biyu aljihun ka sai ka ce sun yi yawa almubazzaranci ne Allah ya ce wala tu bazzarta da zira ɗari bakwai ne ɗari bakwai za ka tafi da su kai bawan Allah saboda haka akwai wato akwai rayuwa yadda hakikanin ta yake akwai kuma yadda ake suranta rayuwa ka dubi saurayi da budurwa yadda suke tsara rayuwa in suna neman aure za su tsara wata irin rayuwa ne kama a aljanna za su rayu idan aka je zaman auren a hakikanin al'amari ba sai abubuwa sai su canza wani lokacin ya kalle ta sai ji haushi kawai haushin ta kawai yake ji me yasa ba haushi ta bashi ba rayuwar ce yanzu an zo gaskiyar ta amma da gani yake in ya aure ta na ba zai fita kasuwa ba sai karfe goma na safe kuma karfe biyu bayan azhar zai dawo yanzu ka sai karfe shida ma Allah Allah yake a yi kiran sallah ya fita ya je daga sallah ya zauna ya hira in ya dawo ya zauna a kofar gida ya ji BBC sa'annan kawai Allah Allah yake da ya shiga ya fita da ya shigo ya fita me yasa rayuwa wannan ita ce hakika saboda haka harkar da'awa idan kai ba practitioner ba ne ma'ana in baka samu kanka a cikin ta ba sai dai kayi karatu to karka bi taminin yadda take ma'ana kayi karatu hakikatan ko kana karatu sai ka ji wasu da ke fagen da awa ga yadda al'amari yake musu kar kai saurin magana bari ka zo ka shiga fagen duk fiye da shekara ashirin in mun tafi ainihin saudi arabia an je an zauna da ɗaliban jami'a sai suna cewa ku malaman najeriya kuna yin kaza kuna yin kaza kuna yin kaza to ana samun waɗanda ke ba su an sami ni ko sai ce a'a kun san ku ba malamai bane a san da kuka baro ƙasa ma ku ba ɗalibai bane ku bari yanzu ku gama makaranta ku koma ku shiga inda muke sannan ku ga yadda take sai mutum ya gama makaranta ya dawo garin su ya fara karantarwa sai mu ya gudu abuja sai mu ya gudu lagos sai ce ka a yi zama cikin jahilai bala'i ne sai ce a lokacin kana ɗalibi ba mun je madina ba kun zauna kuna cewa ai kaza sai kuma ya ce ai ba su san haka abin yake ba wani ma ya zo ya yi karatu ne an ƙare ta shi ce a ya fa faɗi ga inda littafin yake wato da mu duk kawai muna faɗin ra'ayinmu ne shi yasa ake ƙaryatawa saboda haka akwai nazariyat wato su ne theoretical abin nan theories yaya abubuwa suke a rubuce to yaya kuma suke wajen implementation shi yasa in ka zana abu a zan injiniya in ka zo kuma ka kera shi ka zo aiki da shi kansanta sai ka cancanza wasu abubuwa haka haka rayuwa take don haka a matsayinka na saurayi da kake koyon karatu kai za ka ga cewa kai inda kai ne malami ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sai a ce Allah ya kai damo ga harawa ran da ka zama malamin zo ka yi haka da ka zo za ka yi sai ka ga abin ba zai yi ashe haka ba sai ga abin ba zai yi haka ba me yasa a lokacin sai ka nemi kawo uzuri sai a ce maka ai dama wannan ita ce gaskiyar rayuwa ko kun fahimta jama'a za a kawo maka abinci mai sanyi sai ka ce ba ka son mai sanyi sai a kawo maka mai zafi yanzu an kawo abin da kake so ko ɗebi ka sa a baki ba zai yi ba to gaskiyar rayuwa ke sai kuma ka ce sai ya huce to me yasa tun farko baka ce a kawo maka wanda ya huce ba ina kawo kuma sai ka ce abin ya kusa yin sanyi haka rayuwa take saboda haka abin da yake faruwa a nan ta zo gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama na farko dai ta ba shi haƙurin abin da ta mai saboda ta aikata ba ta san cewa shi ba ne na biyu ta nuna mishi to lallai yanzu ta ji wa'azin shi kuma ta yi haƙuri ɗin tun da dai har ta fahimci cewa shi ɗin ne wato kenan da farko da ba ta niyyar ta ɗauki wannan nasihar ba har sai lokacin da ta gane cewa ai wani ne ke mata ta ƙalar ta ce ya rasulallah inni lam a arifka ya manzon Allah kai haƙuri ai da na gaya maka maganan nan mara daɗi har kuma na ƙi sauraron nasiharka ban san ka ba ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna sabra inda sadamati inda awwal sadma manzon Allah yake ai haƙuri a karan farko na masifa ake yin shi a samu lada lokacin da aka zo aka ce mata mahaifinka ya rasu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ka tura motar ka za ta kai tumatir kurmi sai aka ce ta yi hadari ko ta ƙone sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha to a lokacin da wannan ya same ka shine za ka yi hakuri hakurin da za ka samu lada amma aka zo aka ce maka ai gidanka da ke wuri kaza ya ƙone sai kai tsalle kai ta birgima kai ta harjaji majina ko ina ta fito duk ka yaga rigar jikinka ka farfasa wurare duk ka rikita al'amura sai kuma daga da aka za ka same ka kace to ka haƙuri a ƙarya kake yi ba ka haƙuri ba ba ka da lada yo da ba dole ka daina wannan harjajin da za ka ci gaba da yi kai ma har ka jefa kanka a yi ta ka kone ka bar da gidan ya kone dole dai ka haƙura haƙuri ana yin shi ne a lokacin da abu maka zafi sai ka ce wani ya haƙuri sai ka ce shi ke amma bayan duk ka gama abin da za ka yi sannan daga ya ka zo ka ce ka yi haƙuri wannan ba haƙuri ba ne na fata an gani akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 150 zuwa 100 shafi na 115 zuwa 116 wa muslim da ainihin al-imam muslim a cikin mujalladi na uku shafi na 40 zuwa 41 والبيهقي هكا الإمام البيهقي أتكن مجلد نه إشافي نفس التند بيار والسياق له لفظ بتجمال الناصر الدين هكاو لفظ الإمام البيهقي وقد جملر حقوري جمع دا أينهم متوى إن أكي مكا كما دا لادا مؤمن دنيا كما كذا مثال من يمنا ماتا يبدأ أينهم واتو أنت ورسو har rashin kwanciyar hankali ya kai ta ta ta tsuguna a wurin ƙadarin tana kuka wannan ishara ce zuwa ga cewa mutuwar ɗaya tana da cin zuciya gaskiya ne sai malam ya ce wa sabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim la haƙuri dangane da rasuwar ɗaya ƙanana tana da lahada mai girma وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة حديثي ما سيرا سنجي جمع هكا أذكر بعضها ما لم يتزن أن بتوسي بجتكم ودنن أولين حديثي أولا ما بجتكم ودنن حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتوى لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم babu wani wanda yake musulmi ne ‘ya'yan shi guda uku za su rasu, a lahira wuta ta shafe shi sai dai karin rantsuwar Allah. Allah ya yi wata rantsuwa yadda ga shi mala yake kalin imam al-bagai fi sharhi sunna. al-imam al-bagai ya faɗi a cikin sharhi sunna mujallabi na biyar shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya yace yuridu illa qadra ma yujirru Allahu qasmahu fihi. Allah ya yi wata rantsuwa ne ya ce wallahi kowa sai ya shiga wuta. Tutun da Allah ya ce kowa sai ya shiga wuta, menene ma'anar wannan maganar ma tukuna? Sannan kuma me ce ce alaƙar wannan wuri da annabi ya ce duk mutumin da ‘ya'yan shi ƙanana uku suka rasu, ba sai ci wuta ba sai dai karin rantsuwar ta Allah. Sai ce wa huwa qawluhu azza wa jalla ita ce maganar Allah da yake wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya bi ta kanta sai ya gangara ta kanta fa idza marra biha idan ya wuce ta kan wutar jahannama ya jawo ga hayi ƙetare ta faqad abarra qasamahu haqiqa Allah ya ainihin wato kubutar da rantsuwar shi kenan wato abin da yake faruwa kamar yadda ingantattun hadisai suka bayyana cikin Bukhari da Muslim shine ita wuta jahannama rami ce sai Allah ya kawo gada ya ɗora a kanta to wannan gada tana farawa ne daga tushen mahshar wato inda za a yi tashi mutane yadda daga nan ne za a yi hisabi to a gama hisabi duk wanda zai shiga ainihin aljanna ko zai shiga wuta to hanya ɗaya ce da ta wuta da ta aljanna wanda zai shiga wuta idan ya taso kai tsaye yana tahowa wuta za a kaɗo shi wanda zai shiga aljanna in ya taso kai tsaye wuta za a kaɗo shi to amma in aka zo wasu suna taka siraɗi shine gadar da ke kan wutar jahannama wadda ƙarshe kuma ita ce aljanna wasu na taka siraɗi sai ƙafarsu ta zami sai su ƙasa na daga cikin waɗanda annabi ya faɗi haka su ne waɗanda suke cin amana a baka amana kowace iri ce ka ci amanar dukiya amanar ɗaya amanar wani abu to wannan ba ma zai tsallaka siraɗi ba da ya taka siraɗin sai kafa shi ta zame sai ya ƙasa wutar jahannama ce nau'i na biyu na mutanen da ba ma za su kai ga tsallaka siraɗi ba wuta za su faɗa kai tsaye shine mutumin da ya zama yana yanke zumunci mutumin da yake yanke zumunci da zaran ya zo ya sa kafar shi sai ta zame sai ya kafa wuta wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim karanta littafin riyadus salihin anan wanda kuwa Allah ya nufe shi da zai hau siradi su kuma nau'i biyu ne akwai wanda zai hau siradi sai ya tafi ya tafi ya tafi sai ainihin gaba ɗaya sai hasken shi ya ɗauke idan hasken shi ya ɗauke sai ya ƙasa munafukai daga ciki har su nemi bariya za su yi su dawo sai zama in sun dawo din sai kuma su ga an sa wata kofa ta ainihin datse su su ma sai su yi ƙasa daga ciki akwai waɗanda mala'iku ne a cikin wannan wuta ta jahannama suke rike da ƙugiyoyi waɗanda in ka zo wucewa ta kan siraɗin sai su rinka kai fafta haka suna fafto ka wani su fafce shi su jawo shi wani kuma su kakkarce shi sannan ya ainihin ƙarasa aljanna shi ne ya isa da ƙyar kenan to akwai kuma wani wanda da ya taka siraɗin sai gan shi a ƙofa aljanna har ma ya rinka tambayar ina siraɗin yake ne sai ce Allah ya ƙetare da kai wuce ko kun fahimta jama'a to in ka dubi wannan bayanin kenan ya nuna ko aljanna mutum zai shiga sai ya haura ta kan wuta to Allah ne yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani daga cikin ku wallahi sai ya ainihin haura ta wutar jahannama sai ya bi ta kanta wannan hukunci ubangijinka ya riga ya yi ba yadda za a yi to menene zai kai mutumin da 'ya'yan shi uku suka mutu wuta ba abin da zai kai shi wuta sai dai in ya zo ƙetare ta ɗin nan an fahimta jama'a wannan ƙetare ta in ya zo to shine kare rantsuwa Allah amma duk mutumin da yake da 'ya'ya uku suka rasu to aljanna ta tabbata gare shi sai dai kuma ya kai ɗan uwana waɗannan hadisai ne na falala kar kai violating ɗinsu kar ka ci amanarsu kar ka rikita su ka ɗauka cewa a yomi kan ina da ‘ya'ya uku da suka rasu tun suna ƙanana shi kenan wannan ya buɗe maka damar ka yi ta sharholiya ka yi ta ɓanɓarma ka yi ta saɓon Allah saboda ka ji hadisi ya ce duk wanda ‘ya'yan shi uku suka rasu shi kenan aljanna ta tabbata gare shi wallahi ka yi violating wannan hadisin ka ci amanar shi ka rikita shi ba haka yake nufi ba hadisin ya zo ne don ya bayyana dama kai kullum kana da taka tsantsan kana kuma tsoron azabar Allah kuma kana fatan rahama Allah ana nan a cikin wannan hali sai ƴaƴanka suka rasu har guda uku sai a ce maka to alhamdulillah ci gaba da taka tsantsan din nan ci gaba da tsoron azabar Allah ci gaba da kiyaye dokokin Allah amma ana amintar da kai game da azaba da kake tsoro ba za ta zo ba abin da hadisan ke nufi kenan domin galibi hadisan falala da ayoyin falala mutane suna cin amanarsu su ma'anar cin amana da hausa shine aya ce ta ce kaza wanda zai shiga aljanna sai kaga ka aikata wannan abu sai wannan ya bude maka kofar kuma shegantaka wannan shegantakar ƙarshen ta har ta je ta rikita sababin da ya sa ka je ga aljanna saboda haka jama'a ayoyin da suke zuwa ayoyin falala ko kaɗan ba suna ɗaura gindin saɓon Allah ba ne misali don kana da naira goma da za ka sai omo dalili ne akan in kaga kwata sai ka fada akan cewa to kana da kuɗin sayan omo ko sabulun da zai wanke daudar ba dalili bane to haka dan kana ganin cewa ka aikata wani aiki wanda a jimillanci an ce wanda ya aikata shi ga falalar shi ba dalili bane akan cewa to bari kuma ka bude wa kanka kofar sako Allah ya kiyaye أخرجه الشيخان والبيهقي الإمام البخاري دا بيهقي سكرويتون بخاري دا مسلم دا بيهقي سكرويتون حديثي الإمام البيهقي يرويتون حديثي أتكم مجلدين هو إشافي نستين دبقوي عن أبي هريرة دا صحابي أبو هريرة الله يقارى مش يدا ثانيا نبي wato hadisi na biyu daga cikin hadisan da ke bayyana cewa akwai falala ta musamman ga wanda 'ya'yan shi suka rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimaini yamutu lahuma salasatun min alwaladi babu wasu musulmi guda biyu da ƴaƴansu guda uku za su rasu lam yablughul hinsa waɗanda ƴaƴan ba su balaga ba ka ji sharaɗin ƴaƴan ba su balaga ba kai da matarka sai ƴaƴanku suka rasu a halin ƴaƴan ba su balaga ba illa adkhalahumullahu sai Allah ya shigar da waɗannan ƴaƴan aljanna wa abwayhim aljanna har iyayen nasu ma uwar da uban sai Allah ya shigar da su aljanna